الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkanmu da sake haduwa wannan shine darasin mu na biyu da muke yi a cikin usulut tafsir yau zamu tashi a dukta ta tafsirul qur'an bil qur'an an gane ko to galibin bayanan da muke kawo muna kasu ne cikin littafin dirasatun fi usulut tafsir muna ƙara waɗansu bayanai waɗanda bukata ta kawo kuma Allah subhanahu ta'ala ya muka tuna da su da suke da alaka da maudu'i ya ake tafsirin alqur'ani da alqur'ani to hujja ta farko menene hujjiyatu tafsirul qur'ani bil qur'an sannan kuma wadanne littafai ne suka yi bayanin tafsirul qur'ani bil qur'an malam bai kawo su ba mun gane ko cikin nuqat amma za mu iya kawo nuqat guda shidda da malam ya kawo amma za mu buɗe waɗannan nukatu guda biyu da ni bayani na farko shine tafsirul mujmal bil mubin in za a tafsirin alkur'ani da alkur'ani abin da ya zo a dunkule sai a fassara shi da wanda ya fayyace shi tafsirul amu bil khas a fassara am da khas wanda ya zo am ya haɗe a fassara shi da khas na uku tafsirul mutlaq bil muqayyad wanda ya zo sake wawai a ƙayyade shi tafsirul mansukh bin nasikh a fassara wanda an ka shafe da wanda ya shafe shi na biyar aljam'u bainal qira'at hada qira'o'i na alqur'ani dan a fitar da ma'ana sai kuma na shidda tafsirul qur'an ala daw'i maqasidihi a fassara alqur'ani akan manufofin fassara alqur'ani waɗannan su ne guda shidda da malin ya kawo kowanne daga cikin su yana buƙatar a yi ta'arifinsa an gane ko sannan a bada koda misali ɗai-ɗai ƙarƙashin kowace fakra an gane ko saboda ba za mu bi littafin bane tun daga farko har ƙarshe a'a mu yi bayani ne tare da bada misalai fa naqulu wa billahi nasta'in hujjiyatu tafsirul qur'an bil qur'an malam bai kawo shi ba akwai wanda suke ganin babu tafsirul qur'an bil qur'an kwata kwata da shi da at-tafsirul mawdu'i suna ganin duk mutane na suke kawo shi musamman turawa suna da wani usulubi da suke bi shi ne cewa akwai wani da ake ce ma lambo ya yi a tafsirul maudu'i lil qur'an a zahirin shi ana ganin kamar alheri ne yayi tunda ya tattaro ayoyin da suke da alaka da maudu'i daya kuma haka nan bari amma wasu malamai suna ganin fa akwai fa dala karkashin kadago kuma haka ba da walakin goro a cikin miya shi ne cewa kamar suna son su nuna qur'ani a hargatse ki kenan shi ne to tsara to dalilin da malamai suke bayarwa akwai dalilai masu yawa amma dalilin da ya fi fitowa a fili shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu thumma inna alaina mun za mu bayani ka ku ga babu wanda ya Allah sanin qur'ani mun ji wannan na biyu idan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to shi manzo in har shi na da dama shi fassara alqur'ani to ai Allah da ya sabkar da alqur'ani min babu aula na uku kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Abdullah bin Mas'ud wanda ya zo cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim da aya ta sabka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin sahabbai hankalinsu ya tashi don an ce lam yalbisu imanahum bi zulmin domin nan nakira ce kuma lam harfu nafi ne wan nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum kenan sai in baka yi kowane irin zalunci ba sai ce a'a ba dukkan zalunci ake nufi ba zaluncin da ake nufi nan shine shirka muku ji fadar Allah subhanahu wataala ba da yake cewa inna shirka la zulmun azim to nan hujja ce ta tafsirul qur'an bil qur'an kuma ta tafsirul mawdu'i tafsirul qur'an bil qur'an kaga an fassara wata aya ta al-qur'ani da wata aya ta al-qur'ani mun fahimci wannan abu na biyu wagga aya tana cikin suratul an'am waccan aya tana cikin suratul luqman ko ba haka nan bane sannan wannan aya tana cikin qissa ta annabi Ibrahima waccan kuma ta cikin kissar Luqman ko mun ce annabi ne ko mun ce wani hakim ne wani bawan Allah siyakin su kuma ba guda ba domin siyakin kissoshi daban-daban ne ko ba haka ba kenan wannan ya bamu ana iya hada ayoyin da suke magana kan wani maudu'i da wani maudu'i don a fitar da wata ma'ana ba sani ko mun fahimta ba domin wato suratul Luqman da suratul an'am ba sura ɗaya bane kuma ba maudu'i guda bane kissoshi ne guda biyu kuma an ka hada su an kai maudu'i ɗaya ban sani ko mun fahimta ba littafan da suke bayani kan tafsirul qur'ani bil qur'an suna da yawa ta fuskar in za a jero su kuma tafsirul qur'ani bil qur'an akwai wani doktor abin nan buraidi na ƙasar saudiya wani abu buraidi na mance farkon sunan shi ya rubuta muzakkira kan tafsirin Qur'an bil Qur'an sannan kuma akwai wani shi ma mutsairi na ƙasar Saudiya ya rubuta doktorakin shi a tafsirin Qur'an bil Qur'an tafsirin wa taqwim kuma ya kawo waɗanda sun kai bincike gabanin shi kan wannan maudu'i akwai wata doktora da aka rubuta a ƙasar Maghrib Maroc akwai da aka rubuta a ƙasar Iraki an gane ko kuma akwai magabata da suka yi rubuce-rubuce akan wannan in mun kadi ba ibnu kasir wani lokaci yana tafsirul qur'an bil qur'an tabari ma yana danyen haka ibnu jarir tabari shaykhul mufassirin in muka duba kuma musamman tafsiri na adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da shinqiti shi wannan ya fice ma akan wannan akwai kuma tafsirul qur'an bil qur'an na abdul karim al khatib duk da yake shi wani lokaci yana da waɗansu tunani da suke saba ma abin nan don suna ganin yana ta'ayyidin fikira ta darwiniya asalin dan adam daga biri ne amma duk da haka ba za mu watsa dukkan aikinsa ba an gane ko yawwa to wannan kenan kenan akwai da tafai da aka kan wannan ilimin ko sawa'an bincike ne buhus ne kan wannan in ka dibi muqaddima ta adwa'ul bayan ya ka ka'idodin da ake bi wajen tafsirul qur'ani bil qur'an ustaz dr musa'id at-tayyar wanda a wannan zamani yayi fice wajen rubuce-rubuce kan tafsirin alkur'ani ko wani bangare tasiri da da tatbiq yana da at-tahrir fi usul at-tafsir yana da maqalatun fi tafsir yana da al-mustalahat na tafsir ko guda biyar ne da magana kansu kuma yana da littafi doktorakin shi ya rubuta ta akan at-tafsir lughawi sannan kuma yana da fusulun fi usul at-tafsir da haka littafai ne masu muhimmanci wajen tafsirul Qur'an bil Qur'an waɗannan misalai ne muke bayarwa illa abu na ƙarshe wanda zan faɗa kafin mu shiga cikin waɗanda nukatu guda sitta nukatu guda shidda da malam ya kawo shine cewa shi wannan buraidi na ƙasar Saudiya cikin muzakkira kin shi ina ganin Ahmad Muhammad Buraidi ne ko ban manta ba ya kawo mu'tamadur rabt duk inda a tafsirin Qur'ani bil Qur'ani akwai abubuwa guda hudu da su ne ake kula mu'tamadur rabt ake kiransu na farko akwai allaf na biyu akwai al-ma'na na uku akwai al-hukm na hudu akwai al-qissa duk in kana son aya ka gane tana da alaka da aya da waɗannan abubuwan guda hudu ne za a aiki ko ya zamanto al-lafu lafazin masalan qatala misali da ya ƙasulu da yuqatiluna cikin ƙur'ani duk inda sun kazo kaga asulul ishtiqaq sai ya hada su ko kuma alma'ana ina fata an fahimce ni kaga da jahidu da qatilu ishtiqaqin su ba guda bane amma ƙarshe suna koma zuwa ga ma'ana ta yaƙar kafirai muna gane ko sai kuma wato alhukm hukumci kama aya idda da suke cikin suratul baqara ko in ce ayoyin idda da suke cikin suratul baqara da waɗanda suke da wadda take cikin suratul talaq da wadda take cikin suratul ahzab da yadda za a hada su sai kuma alqissa kamar qissa annabi adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim abinda zai hada su ka gani qissa ce wadda ta zo a baqara ta zo a araf ta zo a hijr ko ta zo kuma a cikin suratul sad ina fata an fahimce ni da kuma taha musamman inda dai an ka fayyace to kaga duk haka ne zaka yi ka tattaro ayoyi waɗannan ƙa'idodi suna da muhimmanci ko cikin tafsirin qur'ani bil qur'an ko kuma ma tafsirin qur'an bis sunna ko kuma hada wani maudu'i ko da ba cikin alqur'ani bane ban sani ko mun fahimta ba to na farko shine tafsirul mujmal bil mubin shi al-mujmal me ake nufi ta'riful mujmal da kuma asbabul ijmal ko asalibul ijmal da aghradul ijmal da fil bayani wa anwa'ihi ba za mu doki dukkan waɗannan nuqatkin ba tunda dai mun faɗe su mai so yana koma cikin littafin amma me ake nufi da al-mujmal a lugha da kuma wajen malamai al-muhimmu al-mujmal fil lugha sun kace min ajmala yujmilu fa huwa mujmalun shine ismul maf'ul ismul fa'il mujmil mushtaqqun min jamala shay'a idza jama'ahu an tafarruqin abinda ya rarraba in ka hada shi sai a ce ajmalahu wa kadhalika ajmalahu ay jama'ahu an tafarruqi ko ba haka ba yawa in ka ce jamala ko ka ce ajmala duka suna iya dukan ma'ana guda kenan fal mujmalu huwa shay'ul majmu'u an tafarruqi shine abinda an ka hada bayan ya rarraba ko yana rarrabe wal kalamul mujmal huwa al kalamul mujaz magana wadda an ka takaita al mubhamu wadda tana dunkule allazi la yufhamu tafsil ma'anahu wanda ba a san rarrabe ma'anar shi ba ba a rarrabe ma'anar sa ba mun gane wannan duk da yake da wata ma'ana wadda ba wannan ba akwai ajmala da jammala da jamala kamar da cikin hadisi riwayoyi daban-daban da alfaz daban-daban shine cewa an narkar da abu hadisi na Allah an ce Yahudawa da Allah ya haramta musu abin nan ash-shuhum fajamaluha ko fajammaluha kuma ajmal ma yana iya dauka in ma bai zo da siga batun da alarabci ta addina an gane ko amma dai sai a ce bai tabbata lafazi ba in lafazin bai zo ba kaga na ana nufin sun narkar da kitse to wasu malamai sun kace al-mujmal fil istilah annahu al-kalam alladhi lam tattadih dilalatuhu shine maganar da dalalar shi ma'anar shi bata bayyana ba ma'anar shi ta karshe kenan an gane ko yawwa sun ka ce annahu allazi afada shay'an shine ya bada ma'anar wani abu min jumlati ashiya'in daga abubuwa masu yawa wa huwa muta'ayyinun fi nafsihi amma shi abin wa tabbatacce na a cikin karan kansa wal lafdhu la yu'inuhu amma lafazin bai tantance shi ma'ana tabbas abin akwai shi amma ya zo cikin sauran yan uwa sai an bidi abin da zai kebance shi daga gare su abin da zai ware shi zai kebance shi muna ganewa ko shi ake nuhi da almujmal to sai kuma almubinu almubinu fil lugha ma'khudun min bana yabinu an gane ko ko kuma min abana yubinu ya kamata a ce fa huwa mubayyanun wa mubayyinun kina abin mubayyan abin da an ka bayyana mubayyin kuma abin da ya bayyana bima'ana awdahahu ya bayyana shi wa sharahahu ya sharhanta shi wa azharahu ya fito da shi a fili fa huwa muwaddahun kenan shi abinda anka bayyana shine muwaddah shi kuma muwaddah wanda ya bayyana an gane ko fi'ille ne guda hudu bana yabinu yana nufin bayyanawa da abana yubinu da bayyana yubayyinu da istabana da yastabinu wasu sun kace akwai guda daga cikin su shine bai ta'addi shine bana yabinu wasu kuma malamai suka cewa dukkan su suna iya zamantowa lazima suna iya zamantowa muta'addiya maganganu ne na malamai ba ni son abin nan ya kawo asbabul ijmal me yake sawa abu ya zo a dunkule a'a al-mubinu fil istilah huwa ma dalla ala al-muradi shine abin da ya nuna ya nuna abin da ake nufi bi khitabin da wata magana la yastaqillu bi nafsihi wanda bai kebantuwa da kansa shi kadai fi dalalati ala al-muradi akan abin da ake nufi kenan ma'ana shi al-mubinu bai keɓantuwa shi kaɗai sai an samu almujmalu sannan shi almubinu ya biyo baya shi yasa an kace la yastaqillu bi nafsihi fal mubinu huwa ma awdaha abin da kin ji almubinu shine abin da ya bayyana au sharaha ko yayi sharha au fassara almurad ko ya fassara abin da ake nufi bin nassil mujmal da nassi wanda addun quli alladhi sabaqa ta'rifuhu wanda an yi ta'rifin sa akwai asbabul ijmal ya kawo su waɗansu an yi ittifaki akan su an yi sabani kamar al-ishtirak an gane ko abin da suke kira al-ishtirak kalma wadda tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban an gane ko yawwa shi ishtiraki kuma kala-kala na akwai al-mustarakul lafzi akwai al-mustarakul ma'anawi akwai al-mustarak bi maddatihi akwai kuma al-mustarak al-mutadad sannan kuma akwai al-mustarak fil ismi akwai fil harfi akwai fil fi'il akwai al mushtarak fil sigha duka waɗanda abubuwa ɗalibin ilimi eh, ya kamata wajen dirasatul alfaz akwai al lafdul mutawati akwai al mutaradif akwai al mushakkik akwai kuma al musallaf sannan kuma akwai al addat duka dai ɗalibin ilimi akwai kuma al lafdul mutabayin duka dai ana son ɗalibin ilimi ya san su in an faɗa ya san me ake nufi ya kawo asababu sani alhatfu an gane ko hasfu shi ma yana da fakarata da dama akwai taraddudu marji'ud damir an gane ko akwai ihtimalul atfi wal isti'naf akwai gharabatul lafzi akwai adamu kasratul isti'mal duk da yake wannan malamai sun yi sabani akan shi akwai at-taqdim wat ta'khir akwai qalbul manqul akwai at-takrarul qati li wasl al-kalam fi adh-dhahir akwai al-kinaya an mu'ayyanin bi wasfin an gane ko kinaya da sauran dai abubuwan da ke karkashin ta akwai an-nakira fi siyaq al-khabar al-muthbat akwai kuma al-kinaya bil masdar aw aw al-mushtaq an umurin muayyana wannan kinaya cikin da ya kawo karkashin kinaya ya kawo kusan kinaya kusan guda bakwai akwai taraddudul lafz bain al-haqiqati wal majaz ko ko uslubin min asalib al-lughah al-arabiyya akwai al-itlaq fi mahall at-taqyid akwai taraddudu an-nafy bain as-sifa wal mawsuf akwai al-ikhtisar akwai adam at-tasrih bi marji' ad-damir akwai an-nakira fi siyaq al-qasam an gane ko sai fakara ta gaba fi agradul ijmal agradul ijmal akwai al'iradu amma la yahummu akwai qasdul ijazi wal ikhtisar akwai qasdul ta'mim akwai qasdul ta'zim wal madhi was sana akwai qasdul tahqir wal dhamm akwai qasdul sitri sai al faqara rabi'a sai fil bayani wa anwa'ihi bayani da kuma da ukkansa nan misali biyu za mu dauka sun isa an gane ko wato shi al-mujmal wal mubin in an ka dibi shi al-mubin kin alaka shi da al-mujmal gida biyu ce akwai muttasilun akwai munfasilun kina akwai bayanin da muttasil ne in mun ce muttasil haɗe da nassin yake ko ya zama to cikin aya guda ko ko ayar da za ta zo ta bayyana abin da ake nufi da wancan misali da Allah ce wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswadi satami min al fajr shi wannan min al fajr bayani ne na al khayt kin kaga kuma cikin aya yake misali na al muttasil kuma innal insana khuliqa halu'a wasu malamai sun kace abinda ake nufi da shi idza massahu sharru jazua wa idza massahu al khairu manu'a an gane ko yawwa al muttasil kuma yana iya daukar wanda ya zo bayan aya kai tsaye an gane ko kamar yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi sace min hudan lil muttaqin sace alladhina yu'minuna bil ghaibi kaga muttasilun bihim su da sun kai imani da gani kaga ya fassara shi alqismu thani qismi na biyu almunfasil wanda yake rarrabe ma'ana almubin almunfasil kenan wanda yake bayyanawa ko tunda an ce almubinu da ismul fa'il da ismul maf'ul duk almubinu ake cewa sai in an kaddara kasra a ce almubinu ake nufi ya zan ismul fa'il ko almubyan amma in bayyana ne sai a ce almubayyin ko almubayyan nan babu matsala to shi yasa in ka ji malamai sun ce almubinu bil fathi suna nahin ismul maf'ul almubinu bil kasri suna nahin ismul fa'il shi kuma almunfasil وبيان المنفصل والبيان المنفصل نوعان بيان القرآن للقرآن وبيان السنة للقرآن tun da in rabe yake ko da mutu dai alqur'ani ya bayyana alqur'ani ko ko sunna ta bayyana duk dai an rabe ne amma tun ana zancen tafsirin alqur'ani bil qur'an sai ai mi sai a bayyana da alqur'ani kafin a zo can bayani wajen sunna da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kafa sai ce mi nasiban mafruda rabo ne wanda an ka farlanta to ai bai bayanin shi ba an ce dai rabo na to ya an kai rarrabe wannan rabon يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كاغنا يا فيتش أبن دا أكي نفي mun gane ko yawwa to wanga kuma nan shi kan shi al-munfasil na alqur'ani kala biyu na akwai fi nafsi sura akwai fi suratin ukhra na fata ana fahimta ta kaga da Allah ya ce hudan lil muttaqina da yace alladhina yu'minuna bil ghaibi kaga nan muttasil ne fi nafsi sura kuma akwai munfasil fi nafsi sura ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كذا أي فصل مستقعة أما منفصل لي أما في نفس السورة أما يأتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كو سارعوا بدون الواو وتكراء وجنة عرضها السماوات والأرض ستة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء كاغانا in an hankalta ma fi nafsi sura muttasil ne tunda cikin suran da ya bayyana shi in an hankalta ma can hudan lil muttaqina kuma munfasil ne fi ghairi sura mun gane wannan to shi ma misali wannan ya isa sai mu je zuwa ga fi tafsir al am bil khas me ake nuhi da al am wal khas siyagul umum yana da kyau dalibin ilimi ya san su fi aqsamil umum yana da kyau ɗalibin ilimi ya san shi fi ta'rifil khas wa takhsis tun da amu da khas an kace fi aqsamit takhsis fil qur'an waɗanda dukkan su zamu bada su ne su ma a gurguje cikin tafsirul qur'an bil qur'an in an kace al'amu fil lugha min amma ya ummu umuman bi ma'ana shamila abu ya haɗi ko ya gami ko ya tattari ko ya tattaro wa fil istilah a cikin istilahi wajen malamai sun yi ta'arifin sa da abubuwa daban-daban ma dalla ala musammayatin shine abin da ya nuna waɗansu abubuwa da aka sanya masu suna suke shiga ƙarƙashin wannan suna bi itibari amrin ishtarakat fihi an hankalta mu wani abu da sun kai sarayya a cikin shi an gane ko in an kace kullul hayawani dukkan su an hankalta mu suna da rayuwa mutlaqan so dai darbatan kuma bugu guda ba a ɗebo wannan da wannan ba a hada a'a abu guda ne yake hada su ya an ka ce kullu kalba ta kullu darbatar wahida take yi ko ko huwa lafzul mustaghriq li jami'i ma yasluhu lahu shine lafazin da ya haɗi mustaghriq kin asalin istaghraqa nutsewa ne li jami'i ma yasluhu lahu ga dukkan abin da ya cancanta da shi wanda yake shiga karkashin wannan umumi bi hasbi wad'in wahid ta fuskar wada'i guda kenan ko kalma guda mu ce to almuhimmu waɗannan suna isa mai so ya koma cikin littafin ya ga ƙari shi umumi yana da siyar akwai muttafaqun alaiha akwai mukhtalafun fiha kamar kalima ta kullu kamar kalima ta jami'u kamar kalima ta kaffa kamar kalima ta ajma'una kalima ta ma'ashar duk tana iya hadewa ina fata ana fahimta ta yawwa sannan kuma akwai al-ismul mu'arraf bi al-jinsiyya suna ko da mufrad ne in an kashi da al-jinsiyya ya hadi ba sani ko mun fahimta ba innal insana lafi khusr nan ba mutum guda ake nufi ba jinsin dan adam shi yasa istithna yace illal ladina amanu an gane ko sannan kuma daga ciki abubuwan da suke nuna umumi annakira fi siyaqin nafi aw an-nahy aw ash-shart tufidu al-umum ko ba haka nan bari yawwa amma kamar yanzu sun ka ce wa yustasna min an-naw'il awwal an-nakira fi siyaqin nafi ma idza kana an-nafi bila wa kana ismuha marfu'an la mansuba ita ma ita la an-nafiya in sunan da yazo bayan ta marfu'i na to nan ba ta nufin umumi nan tana nufin nafiyul wahda in nace la rajula fi dari babu namiji ko guda amma in nace la rajulun fi dari ina nufin babu namiji daya tana yiwa a samu biyu ko uku akwai asma'ul mausula suna daga cikin siyagul umum allazi da allazina da allahi da allati sai in sun zo cikin kissa waɗansu mutane da ake nufi nan sai ayi taksisin su innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum kaga nan ba duka kowa ake nufi ba akwai asma'ul shart an gane ko akwai ismul jins al mudafu ila al ma'rifa yusikumullahu fi auladikum dukkan yaya sun shiga ciki ba a hitar da wani namiji ko mace an gane ko yawwa فليحذر الذين يخالفون عن امره با امري guda ake nufi ba dukkan umurnin sa صلى الله عليه وآله وسلم النكرة الموصوفة بوصف عام يا أنك كاو نكرة ده وصفي وندك عامني قبا دايا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أي خير من أمة مشركة an gane ko nan ya shafi kowace ama mu'mina to wannan shine akwai wasu abubuwa da an kasa tsammanin suna cikin am ba su daga cikin am kama al-mutlaq bai shiga cikin am shi yana cikin nashi tunda shi al-am huwa al-lafdhu shamilu ala sabili al-istighraq lafzi ne wanda yazo ya hadi shi ko al-mutlaq huwa al-lafdhu shamilu ala sabili al-badal akan matsayin badali yake madadin wani abu yake an gane ko al-mujmal wal awil mubham huwa dalu ala muayyanin ghairu ma'ruf shi yana nuna akwai wani abu wanda ake nufi amma ba a tantance shi ba kaji bambanci tsakankanin su masani ko mun fahimta ba to kenan in an ka ce wani abu yana cikin umumi bai cikin shi don haka sai a yi hattara waɗancan wasu abubuwa ne da malamai su sun sa su cikin umumi fakaran mu ta biyu sai al'am aqsamul al'am shi am fil asli yanqasimu ila thalathati aqsam duk inda ka gani shi al'amu alladhi la yadkhuluhu takhsisun amun ne wanda baya yiwa a kebance shi har abada idan kaga in ka gane shi zancan ma a kebance shi baka ba bi dan nassi don ka huta kamar misali da yace wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komi to in ba ka tobara ba da izgili da kahirci babu abinda da kai ka yi taksisin shi ka ce a'a akwai abinda Allah bai sani ba kamar yadda yan falsafa suke cewa Allahu ya'lamul ashiya jumlatan wala ya'lamuha tafsilan kaga wannan kahirci ne Allah kai mu tsari an gane ko hurrimat alaikum ummahatukum iyayenku duk wanda ke daukar sunan uwa kaka ayi matsayin uwa take ka ita ma uwar ta uwa take to duka duk sun haramta wa banatukum da ƴaƴanku ko diyarka ta cinka ko jikanyarka duk dai sun shiga ciki baka ce a'a ni hogga ita ta ne ai hogga jikanyarta ta ina aurenta ba a yarda da wannan ba nasaro da na zamuna الثاني العام الذي أريد به الخصوص عام ne amma khas ake nufi da shi an gane ko shi am ne amma me ake nufi da shi khas kenan shi bambancin shi da am al-makhsus shi amun makhsus za a zo ne da wani nafsi wanda zai keɓance maka shi shi ko wanga am alladhi urida bihi al-khusus shi tun farko khas ake nufi da shi shi ba sai an kawo maka ma wani dalili ba sai a ce maka ba amikin ake nufi ba in an gana ba kama dalili ba gama ba za kama dalili ba amma shi murad bihi al-khusus sai an kawo nasin da yake bance shi misalin shi alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum malamai suka ce da an kace alladhina qala lahum an-nas mutane sun ce musu to kaga amun ne makhsus mutum guda ake nufi sun yi sabani wajen tantance shi dalili inji al-sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin inda Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah ya ce mutum guda na zalikum inda mutane ne masu yasi a ce inna ma ula'ikum shayatin kuma da inda Allah ce fana da tuhul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sun ka ce mala'ika nan mala'ika jibrilu ake nufi ba mala'iku masu yawa ba ina fata an fahimce ni kuma wa id qalat al mala'ikatu ya maryam inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin wasu na ganin na al mala'ika jibrilu ake nufi ina fata an fahimce ni yawwa sai am na uku al'amun lazi da khalhu taksis wanda ke bantuwa ta zo a cikin shi ina fata an fahimci kuma inda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru mata waɗanda an ka saki yatarabbasna suna zama bi anfusihinna da kawunan su su zamna kenan salasata quru'un za su yi jini uku ko haila uku wanda shi na cikin al-mushtarak al-mutadad domin da jini da tsarki ba ɗaya na ba tsarki ƙazamta na jini ƙazamta na shi ko tsarki tsarkaka na kaga ba su haɗuwa da juna shi yasa su malamai suka ce mace za ta yi tsarki uku wasu ka ce a'a haila uku ba sani ko mun fahimta ba in an ce haila uku kenan daga lokacin da jini na uku ya shigo ta hita idda in an ce tsarki uku kenan sai ta yi tsarki sannan ta hita idda wasu sun so su haɗa su amma haɗawar ba ta yi to a nan akwai matsaloli masu hatsari an gane ko kan mu ce masu hatsari bari mu ce masu daɗi shi ne nan yana daga cikin abin da ake cewa shi labari la yin sah wala yin sah qur'ani ya bada labari ai ba a shahewa kuma ba shahewa tunda labari ne Allah ya bayar da yadda hun nasu amma nan idza kana khabaran mahdan in ya zama to labari ne zalla ba khabar urida bihi insha'u ba domin akwai labarin da insha'i ake nufi kamar yanzu nan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qu labari Allah yake bayarwa amma umurni ne shi yasa in wani ya ce maka duk cikin Qur'ani babu inda an ka ce mata su yi idda jini jini uku mun gane ko shi na da gaskiya ta fuskar ba a yi umurni ba a ce li yatarabbasna bi anfusihinna ba labari Allah yake bayarwa amma umurni ne ake nufi da shi wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayni kamilayn ay li yurdi'na su sha'ir ake nufi ba sai kuma na fahimta ba to abu na biyu ƙuruɗin nan da an kai saɓani in ka jibi littattafai na tafsiri da malamai sun yi saɓani kan biyu ake nufi da jini ko haila ɗaya daga cikin dalilan da malamai shek muhammadu al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi ya amfani da su ya ce abin da ake nufi ya fi ɗaukar abin da ake nufi tsarki domin salasata ƙuru ya ce bai ce salasa ƙuru'in ba alhaizatu mu'annas ne at-tuhur muzakkar ne daga uku zuwa goma a larabci sabawa su kai da haila ake nufi da shi ce salasa ƙuru domin mu'annasi ne sai ka ce salasu nisa'in wa salasatu rijalin sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma kace sab'a layalin domin al-lailu muzakkar ne ce abin nan laila mu'annas ne ce sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin shi kuma al-yawmu muzakkar to daga cikin at-tarjih bil lugha kenan domin shi cikin tarjihi za mu zo cikin babi na tarjihi hanyoyin da ake bi almurajjihat mun gane wannan to a nan cikin karatunmu yanzu za mu dawo nan wal mutallaqatu duk matar da an ka saki sai an ka ce jini uku za ta yi ko haila uku ko kuma tsarki uku umumi na in an saki mace sai a ce a'a in mun dauki al jinsiya ce ta shafi dukkan matan da an ka saka sai a ce ba dukkan su ake nufi ba واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن ashe banda matar da jinin haila yanke mata saboda tsufa ta kai inda ba ta ganin jinin haila tunda ba ta ganin jini ya za a yi ta tsarki babu dama sai aka ce to ga yadda za ta yi an gane ko ita ko mace mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yudana ahmalahunna yarinya wadda bata kai ba aure bata kai idda ba bata kai jini ba haila ba kaga wannan ya nuna ashe mace ko bata kai jinin haila ba ana idaura mata aure a musulunci amma ba ce dole na ba don ya ce wallahi lam yahidna da matan da ba su taba yin haila ba kiran mace karama ana idaura mata aure wanda ga babu shi a cikin alqur'ani an gane ko amma ba ce dole na ba dan gara wadda ba ta yin haila kosassa wadda ta kai aure tutiqul waqa in ji malamin fiqh ta kai a take ta sai ka aure ta ka huta to amma masu iyakan musulunci ya ce wai musulunci ya ce a rai mace karama wannan dabbanci na kaza kaza kaga za su maida shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallama in mutun yayi haka da gangan ai kaga ku musulmi da ya kafirta kuma sai ce a wai riwaya da ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aure Aisha tana da shekara shidda aka kai ta da tara wannan kuskure na riwaya ba ta da karhi ina ita ta a cikin Bukhari da Muslim waccan riwaya ta Ibn Sa'ad ne ka cikin at-tabaqat wanda ce an aure ta da 18 kaga waccan kuskure ce amma matan shi banda ita waye aura duk ma matan shi banda ita waye aura ba ba zawara ba ba ma zancen ma wadda ta balaga ba to makiyan addini haka suke Allah kai mu tsari almuhimmu wanga amikin ana taksishin shi in mun dauke shi a matsayin al nan ahadiyya ce amma in mun dauke ta umumiyya istighraqiyya ko jinsiyya ko urfiyya duka dai ta haɗi duk matan da an ka saki sai mu fitar da tsohuwa wadda ba ta haila da kuma karamar yarinya da mace mai ciki an gane ko da macen da an ka sake ta ba a shiga da ita ba ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha to kaga yana da kyau ka san nafsi da kuma wanda ke kebance shi an gane ko yawwa kuma da Allah subhanahu wataala ya ce wa uhilla lakum ma wara a zalikum bayan ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum kuma kana bane ya kawo al muhsanatu min nisa sai ce wa hilla lakum ma wara a zalikum kaga duk waɗanda ba waɗanda ba sun hita amma sai an ka fitar da al mar'atu wa ammatuha wal mar'atu wa khalatuha bis sunnah domin nasu ya hana a haɗa su mun gane ko to banda wannan kuma sai an ƙara wani abu banda su a kodinsu an gane ko ai taksisi bin nassi kuma an gane ko da nassi dan Allah ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kaga sunan cikin nassi ba a kawo su ba amma sai kai taksisin su banda su kuma sai ka ƙara alarma a ƙara taksisin nan don taksisin nan bai isa ba amma wasa in ji zabar mawa an gane ko shi ne macen da take mazinaciya wa hurrima zalika alal mu'minina arbin mazinaciya duk da yake akwai sabani amma dai zance mafi inganci kai da kanka arbin mazinaciya dai Allah ne shi mun tsari da wannan hatsari ka sai ka arbin wacce ta dauko shi da ta halaka ka in ma halakar ta ka kabe da to banda wannan kuma sai an kara taksisi alaramma shine ai taksisi bi maqasid ash-shar'iyya macen da a dauke da sida babu inda Allah ya ce kaka armi macen da a dauke da sida amma duk macen da a dauke da wani ciwo wanda zai hallaka ka wala taqtulu anfusakum to shi yasa sanin shari'a yana da muhimmanci kwarai da gaske da kuma ka'idodi na ilimi to kina amu ya kasu gida uku kaga ga amun ne makhsus sai mu ta yi zuwa ga takhsis الخاص والتخصيص خص الشيء خصوصا an gane ko fil lugha naqidu amma kenan kishiya shine naqid asalin naqid warwarewa kenan wanda ba ya hade ba wal khassatu diddu al amma amma in an ce khassa ke bantattun mutane ba gama garin mutane ba sune amma fal khassu fil lugha diddu al am kishiya am wa huwa alladhi la yashmalu shine bai wanda bai hade ba wat takhsisu shi ko takhsis masdarun li khassasa yukhassisu khassasa yukhassisu takhsisan قدم يقدم تقديما ميز يميز تمييزا دبر يدبر تدبيرا هلك يهلك تهليكا اللهم امين ولجميع المسلمين واما في الاصطلاح ان انك وجه اصطلاحي نما لمي انا تعريف خاص da cewa ikhraju ba'd ma tanawalahu ma tanawalahu al-lafz al-am bi dalilin ka fitar da abinda lafazi na ami ya hade shi bi dalilin amma da dalili ya kamata a sa bi dalilin sabitin sarihi dalili wanda yake ingantacce an gane ko yawwa to shi ma khaskin nan aqsamu ne kenan shi ne fakarar mu ta gaba aqsamul takhsis ko aqsamul khas yanqasimu ila muttasil wa munfasil ana samun khas muttasil ana samun munfasil at-takhsis bil muttasil ayi takhsisi da muttasil abin da yake a hade kama na farko a sifa inda Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min kaga man amila ko wani irin aiki kai sai an ka ce a'a salihan nagari muna ganewa yawa qad aflaha almu'minuna duk mu'minne sun ci nasara ai kowa ya shiga ciki har da munafiki ya shiga cikin almu'minuna dan mu'minne ne a zahiri kafirai ne a batini arama arabu ya ce za a iya samu nafiki cikin muminai ciki yake ya lace allabina hum fi salatihim khashi'una wanda sifa ce ta nuna su ba su ciki don wa idza qamu ila salati qamu kusalana ma sha Allah na suka suna sallah ban sani ko mun fita ba sifa na biyu cikin al-mukhassisatul muttasila akwai al-istithna'u istithna'i innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallina kaga yayi istisna'i na mukhassis muttasil an gane ko daga ciki kuma akwai badalul ba'd min al kulli badali madadi na sashe ga duka walillahi ala nasi hijjul baiti ga Allah ne akan mutane su yi ziyarci dakin Allah ya shahi dukkan mutane annas sai an kace man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu ikon zuwa kaga nan badalina na annas kuma badalul ba'dina domin ba duk mutane suke samun ikon zuwa ba mun gane ko yawwa don a fahimci abin da kyau to banda wannan kuma sai shi ma sai a sake yin taksisin shi bil munfasil akwai munfasil nan muttasil mun ka samu amma mu kara da munfasil saboda karatu ya hito da kyau haka za a yi eh arma a bincika ku to za mu bincika Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد أمهم هذا sai a fitar da mushrikai gakka yi aiki daga ayyuka ce a dukkan hairai har da turawa amurka an ce su tai su yi aikin haji walillahi ala nasi an kace ku kuma ku to mallamai ku ce ma mutane wai ban da wani da wani a'a ba mu da mun kace ba Allah na yace fala ya karbu masjid al-haram ba'da amihim hada ka san wani mallamai gaba shi takeici shi kullun da hijire mallamai mallamai a'a shi mallamin ya faɗi abin da Allah ya ce ba shi na yi magana ba in ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba magana sai ta ba shedan na ga hura kai ce ga ka yarda eh in ka saba ma magana magana Allah ce ka saba ma ko kuma magana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in hadisi in ya inganta an gane ko shi na daga cikin wato al-mukhassisat al al-muttasila wanda imamu suyuti ya kawo da yake ba kowa ya bi shi ba sharadi an gane ko kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan lil wasiya kaga in taraka khairan an ce an wajabta mishi wasiya amma sai in ya bari sai an yi tafsisi wadansu ba su tahi akan haka ba da kuma al-ghaya wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahilla kaga an hana aski cikin kowane hali hatta sai an ka kebance wannan hali to wadansu kuma sun ka ce waɗannan ba su ga cikin al'amu wal khas suna shiga cikin al-mutlaq wal muqayyad an gane ko wallahu ta'ala Allah wallahu ta'ala alam to amma akwai takhsisi bi sharti yana iya zakkuwa faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi kaga an yi takhsisi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga an fitar da marar lafiya da wanda yake akan balaguro kismi na biyu at-takhsis bil munfasil takhsisi da wanda yake munfasil shi kuma kala wato ana ɗauka shi kala biyu ko a ɗauke shi kala hudu takhsisul kitab bil kitab aya ta qur'ani ta zo ta yi taksisin wata aya kamar yadda mun ka bada labari wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru duk matar da aka saki an ce za ta yi jini uku ko haila uku sai an kai taksisi da wadansu ayoyi wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid ko ba haka nan bane da kuma ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha sannan da inda Allah ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahun qintaran fala ta'khudhu kaga an hana in ka ba mace sadaki ka amshe cikin kowane hali to me annakira ce fi siyaqin nafi tufid al-umum amma khussisat fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fi maftadat bih in ittajawu makanta matsala to nan sai a ce tayi abin nan khul'i kenan da an ka ce kuma azzaniyatu wazzani fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda duk mai zina ai budala 100 sai an ka ce a'a fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al muhsanati min al azabi inan an yadda an nuna maka azzaniya hurra kinihi banda ama dan wannan aya ce fa idza ahsanna fa in atayna bi fahishatin na ana zancin bayi ne ba diya ba an gane ko kuma sai kai taksisi da hadisi munfasil dan saboda bi dan saboda mutumin da al muhsin in hurrun na shi jefe shi ake yi mace da namiji an gane ko to amma in baiwa ce ta taɓa yin aure ya za a yi nisfu ma'alar muhsanati min al'azab wasu suka ce bulala hamsin wasu suka ce bulala ɗari tunda kashewa ake yi idan ya ce in ta yi zina to in ama ba ta yi aure ba ana yi mata bulala hamsin to in ta yi aure ba sai suka ce ai mata bulala ɗari sai kuma suka ce a'a to ai kisa na an kace za a yi mawacin ya za a raba kisa masu su kawo ta'addanci cikin al'urani sai an kace a'a asalin mafhumul maqasid na bulolin shine al-iqabu an gane ko shi bawa yana da sashe biyu yana da sashe na haƙƙin Allah da sashen mallaka in an ce a kashe shi an kashe mu mutumi an kashe mu mutum dukiya tai an bata masa to shi yasa sai a mata bulala 100 dama shine mafhumul iqabu kin ba wai sannan akai a kashe ba eh ga ku zo ku cikin alqur'ani abin nan akwai magana karkashin wannan kadiba cikin tafasir na ayatul ahkam karkashin wannan aya mun gane wannan ko takhsisul kitabu bil kitab akwai taksisul kitabu bis sunna sunna ta zo ta yi taksisi a faɗi wani abu am sai sunna ta zo ta keɓance banda kaza banda kaza kamar yanzu aya ta wasiya a gurguje dan mu gane inda Allah subhanahu wataala yake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadukum al in taraka khayran lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina wadansu malamai sun ce cewa nan an yi taksisin ta da mi la wasiyatu lil warith wasu kace nasxu na saboda an yi aiki da ita to amma misali wancan na cewa azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jalda duk mai zina ya shigo ciki amma sai ta atisin shi banda al-muhsin tunda sunna ta zo ta bayyana cewa in mutum ya taba yin aure an gane ko wannan ya ce a'a ai aya ce wanda an ka shafi sai a ce a'a aya hadisi ne ya tabbatar da cewa an shafi ta dan mu gane da kyau annau salis nau'i da uku at-takhsisu bil ijma'i ai ijma'i ai takhsisi shi na daga cikin munfasil domin shi ijma'i ba cikin qur'ani yake ba sai dai a samu dalilin shi cikin alqur'ani wa min asl amsalati ayatul mawaris khussisa minha bil ijma'i ar-raqiq malamai sun ijma'i bawa bai bai gado an gane ko sai takhsisi na hudu at-takhsisu bil qiyasi ai qiyasi الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة خصص من هذه الآية بآية النساء كما سبق وخصص من أموم الزانين أيضا العبد bawa shi ma sai an kai banga kiyasan alal ama shi ba nasu da ya tabbatar da shi sai an kai kiyasin shi akan ama shi ko kiyasi yana da alaka da wato hankali al mukhassisat wato al aqliya kenan domin da hankali ba ko ash shahid an gane ko ana takhsisin nassi bil shahid ko bil waqi na fata an fahimci bil waqi da Allah ce ya ayyuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minhuma rijalan wa bassa wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaan sai an ka kaddara wa nisaan kaseeratin me yasa malamai sun kaddara wannan sun ka kawo wannan sifa sun kai taksishi shi ma sun ka ce mata suna da yawa dalili shine saboda in ka kalli waƙe in duniya ai mata sun yi maza yawa ina fata bin cin yawa to wannan shine babin mu insha Allah da ya shafi al'am wal khas a gurguje a cikin wato alkur'ani mai girma babin da za mu shiga cikin shi insha Allah cikin na uku game da tafsirul qur'ani bil qur'an tun da guda shida ne shine fi tafsirul mutlaq bil muqayyad insha Allah ta'ala shi al mutlaq wal muqayyad in muka zo cikin shi akwai faqarat masu muhimmanci da dalibin ilimi ya kamata ya san su تعريف المطلق والمقيد مي اكل هي المطلق والمقيد tunda abinda baka sani ba baka ma san da za a aiki da shi ba siyagul itlaq da kuma al muqayyidat ko anwa'u kenan da aqsamul quyud da kuma halatul mutlaq wal muqayyad duka waɗanga ba za a ce a fayyace bayani kansu ba amma dai dalibin ilimi ya san akwai su al mutlaq cikin lugha ismul maf'ul li atlaqa yutliqu itlaqan fa huwa mutlaq ismul fa'il kuma mutliq بمعنى حرره من العبودية يا أنتو شي daga bauta ko ya antar da shi au arsalahu min alqaidi ko ko ya sake shi ya warware masa da baibiya domin arsalahu ba a cewa aikawa da Hausa ma Hausa ba zai gane ba in kace ya aika shi sai dai kace ya ɗebe mai ko ya hidda mai an gane ko watarakahu ya bar shi walam yumsikuhu bai rike shi ba fal mutlaqu al muharraru shine mutumin da anka yantar ko ko al mursalu min alqaidi wanda anka ɗebe ma da baibiya au ghairal mumsaki ko ba wanda anka kama ba a larabci kenan wal muqayyadu lughatan shi ko al muqayyad ism maf'ul min qayyada yuqayyidu taqayyidan an gane ko fa huwa muqayyad abun nan muqayyid kenan ismul maf'ul muqayyad ismul fa'il muqayyid amsakahu ya rike shi wa rabatahu ya daure shi bil qaidi da baibiya ko igiya ko mari duk qaidi na don wani in ba ya ji an faɗi abin da ya sani ba zai ce a'a mu ba haka an kawo saramu da ba wa huwa alhablu sun kace abin da ake nufi shine igiya wa ma yushbihu da abin da yake kama da igiya yuj'alu fi rijlid dabbati ana sanya shi a cikin kafar dabba wa ghairiha da wani ta fayumsikuha sai ya rike ta fa hiya muqayyadatun aw marbuta ya an ce kenan an daure ta an gari ko an sa mata da baibiya wa hiya diddul mutlaqa ita ce kishiyar wanda aka saki sakewa wai inji malaman zauri in mun ka zo istilahi wa amma istilah akwai istilahi daban-daban wanda malamai sun kai amma dai bari mu dauki koda ɗaya kawai al mutlaqu huwa al lafzu dal shine lafazi wanda yake nuna ala madlulin akan wata kalima mai ma'ana sha'i'in wadda ta yadu ismul fa'il ne sha'a yashi'u innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu fi jinsi a cikin jinsin sa ma'ana wannan ma'ana ta yadu a cikin jinsin abinda an ka faɗa ma in ka ce rajulun namiji jinsin namiji duk ya shiga ciki babba da karami har wanda an ka yau ha yau da mai shekara ɗari duk sunan su rajul wal muqayyad shi ko muqayyad shi ma yana da ta'rifi amma ma kana min al alfaz dallati ala madlulin muayyan wadda ta nuna wato cikin lafuzza wanda ya nuna wani abu wanda an ka tantance shi shi kadai shi an muqayyadu mun ji su a cikin yaren larabci ko yawwa to to mun yi su a larabci mun yi su a shari'a domin wanga istilahi ne ma ma kana min al-alfaz ad-dallati ala madlul muayyan wanga wato ta'riful muqayyad ne istilahan fakara ta biyu fi siyaghil itlaq siga ta itlaqi galibi malamai ba su yi bayani kansu ba in ji malamai amma dai abinda aka fi dauka al-fi'lu fi'ili shi fi'ili yana daga cikin siyaghul itlaq وذلك لأن الفعل بطبيعته لا يدل على خاص domin shi fi'ili baya nuna daya fa'ala kowa na iya shiga ciki ko ba haka nan bane izhab kowa na iya shiga cikin wanda an kai wannan umurni yaf'al kowa na iya shiga an gane ko abu na biyu annakira fi siyaqil amri ita ma tana cikin siyaqul itlaq intabih fi siyaqish sharti wan nafi wan nahyi tufidu al umum fi siyaqi wato al amri awil istiqbali an gane ko ita na kira in ta zo cikin hali na umurni ko ko abinda zai zo gaba fatadullu alal itlaq tana nufin an yi mutlaq an sake shi sakewa bai an nakira fi siyaqil khabar al musbat cikin labari wanda an ka tabbata fatadullu al ibhami wal ijmali tana cikin siyaqul ijmal kenan sai ka riƙe annakira fi siyaqin nafi aw ash-shart aw an-nahy tadullu ala al-umum annakira fi siyaqil amri aw al-istiqbali tadullu ala al-itlaq annakira fi siyaqil khabar al-muthbat tadullu ala al-ibham wal ijma' mun jiya da kyau to sai musu kaga da Allah subhanahu wata'ala yace faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun من أيام أخر فالأيام يجب التي يجب قضاء الصوم فهيها مطلقة من حيث الزمن والتوقيت كاجت فعدة ذاك بها من أيام كوانكي مطلقة ما سألكم مفهوم يا تك مطلقة بأتي أياما متتابعة با كو متفرقة an barka in ka ga dama ka yi su jere ka biya in ka ga dama ka rarraba don mu gane da kyau in ba haka ba sai kaga abin sannan kuma da Allah ya ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina in zaka kafara ta rantsuwa zaka ciyar da miskini goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na matsakaici ko ko min awsati mafi kyawu dan ya ce qala awsatuhum alam aqul lakum awsatuhum na ana nufin akhiruhum kenan wasu sun ce a sai abinci mai tsada sun kace matsakaici dan ka san yadda magana take ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum shinan shin aw kiswatuhum مطلق يزو أو كسوتهم من أوسط ما من أوسط ما تكسون أهليكم gashi nan ya zo mutlak au tahriru raqaba nan ba mutlak ne domin ce au tahriru raqabatin mu'mina ba shi yasa suka ce har kafira tana yi an gane ko da yace fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin nan ba mutlak ne bai ce mutatabi abu ko mutafarriqa yace to fa asharatu masakin mutlaqa min haythu sifatu dhukura wal unutha wasigari walkibari walimani walkufur kaga miskini goma an kace ba a ce maza ba ba a ce mata ba ba a ce kanana ba ba a ce manya ba ba a ce mumine wace kafirai ba kaga dole nan sai an yi bincike sannan za a gano wasu ce kaza wani ce kaza kamar inda Allah ya ce wa id qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara kaga baqara mutlaqa ce daga baya ne ita ta kayyidinta qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bai na zalika kaga nan ta fuskar shekaru sai an kai takayyidin ta an ka sake ko an ka ce innaha baqaratun safra'u faqi'ul lawn kaga an yi takayyidin launin ta sannan aka ce innaha baqaratun la zalulun tusiru al-ardh wa la tasqil harsa musalmatun la shata fiha an yi takayyidin ta to in baka san wannan ba sai ka sai kai ta abin nan to ala ayyati hal za mu zo cikin al-muqayyidat tunda mun bada an-nakira fi siyaqi al-istiqbal aw al-amr tufidu al-itlaq ko mun kami sallai to shi ko kaidin nan kakana shiki almuqayyidatu to su almuqayyidatu an ka ce alquyud allafziyya allati talhaqu almutlaq fatuqallilu shuyu'ahu sune alquyud na lafazi waɗanda a furuci ake faɗar su waɗanda za su tuqallilu za ta rage shuyu'ahu yaduwar shi lafazi mutlaq kenan ya yadu sai ta rage mai ƙarfi as-sifa na farkon su akwai sifa da Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kaga an yi taqayyidi mai imani an kace to na akwai magana shin yaro karami ina za a sa shi in dan musulmi daga cikin mu'mina za a sa shi to in dan kahire na fa wasu sun kace a sa shi cikin masu imani wasu sun kace a ba a san in ya girma ba sai na tasirin to da uwayen shi a dai bar hican man zan ladhi yuqridu Allah qardan ce mi hasanan kaga sifa ce ta yi taqayidi ba ko da irin ce ba ka bayar don Allah ba don a ce kana bayarwa ba ko don ka haikowa fa amsikuhunna sai ce mi bi ma'rufin kenan in za a zama da mata zama mai kyau in ba a zama da su mai kyau a sake su wa ashiruhunna shi ma bil ma'rufi taqayidi na fa in lam yakuna rajulaini sai ce mi fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i kaga yayi kaidi ba kowa ake yarda da shi ba mun ji wannan kenan muqayyid na farko shine as-sifa amma muqayyid ne lafzi sannan akwai al-muqayyid ath-thani al-adad adadi az-zaniyatu waz-zani fajridu kull wahidin minhuma mai ata jalda kaga ya kaidin shi ba a yin 99 ba a yin 101 a والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية كاغا أربعة شهداء يتي هدو بيتي أكو با eh to in kuka zan shidda fa min babu aula eh arama mun gane ko sannan kuma da Allah subhanahu wataala ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam ko ba karan bane ka ganin sai ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga asharati masakina ya kayyade da adadi goma ake nushi ba a ce tara ba amma kuma a ce sha ɗaya ba to in ka ba da sha ɗaya ma nan sai ka samu ƙarin lada tun da ƙarin alheri na kuma da ce ayyam talata da ayyam sai ce kwana uku to nan uku nan za a yi ba ka yin biyu kuma ba ka yin hudu ka ce ƙarfi ni kashi ba a sa ka ba in za ka yin hudu sai ka yi gudan littabar ruki don neman lada wajen Allah an gane ko yawwa kaje cewa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama fankihu ma tsaba lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a kaga wanda yanke kaidin matan da ake arme hudu na fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan sai ka aure guda in kana jin tsoron kakkai adalci to anan akwai hatsari don wasu ka ce masana bibbiyu hudu kenan wa thulatha da uku uku kaji sun zan shidda goma tunda hudu ga goma waru ba'a da hudu hudu 18 sun ka ce 18 qur'ani ce a aura yan qur'ani yulu da sauransu yan ta'adda an gane ko amma da an ka zo alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna sai sun kace bibbi mai malaiki mai fike bibbi ba sai hudu ba wa thulatha da uku uku ba sai shidda ba sai sun kace uku uku wa ruba da hudu hudu bayan kuma sun yi ta'addanci sun ce raka'o'in sallah ake nufi kuma sun ka dawo sun kace nan biyu ake nufi amma shi wancan sun kace hudu ake nufi da uku uku ka gani ko sannan wa thulatha sun kace hadawa za a yi ba a ce au au ba alhali da au da alwawu wani yana nufin wani a wani lokaci أو ترى إذا كوى بمعنى الواو واو ترى إذا كوى بمعنى واو المشترك في الحروف ككومة واو ما أنا نو جريتا أو ما أنا نو جريتا muna ganewa to sai an yi hattara da wannan kaidi na to sannan kuma sai sun ce a to ai fa in khiftum Allah ta'dilu in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to kina haramun ne ka ƙara sai sun ce to ai Allah ya ce ma ba ai adalci walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa sun ce haram kowa ya ga mata guda ina fata mu ce ni to kenan yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk haramta sun ka aikata maqula dan shi a cihalil aql salim ya kabalu hada to duka irin waɗannan muna kawo muku su ne saboda mazhabobi ne za ku ji su ana so a yaki addinin musulunci da soshi sannan kaidi bayan adadi kaidi na uku az-zamanu zamani aqimis salata sai ce mi liduluki shamsi ila ghasaqil layli kaji lokutan da aka yin sallah an yi kaidi ba duk lokacin da ta yi ma dadi ba kai arwalla saboda kana jin karfi ka ci tuwo ka cin yabbe ka yi doki altar sai ka ce to tayi na za ka yi ba haka ake nuhi ba da Allah ce fatalliquhunna li'iddatihinna an gane ko kenan ku sake su ba haka nan ba duk lokacin da ka gada ma sai ce li'iddatihinna jawazu talaqi bi waqti ibtida'i wato adadin nisa zaka sake mace ne lokacin da ta yi tsarki tsarkin da baka take ta cikin shi ba kaga ashe saki yana da kaidi wasabbihuhu bukratan sai ce mi wa asila safiya da marici wanga ana iya dokar shi mutlak saboda dukkan lokuta ba su wuce safiya da marici an gane ko dare da rana ala ayyati hal ko kuma kace bukratan wa asilina an bada misali ne safiya da marice sun kace sallama ake nufi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin nan irin ambaton Allah cikin waɗannan kwanaki na da ba ake nufi na zuwa aikin haji an gane ko wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini kaga haulaini shine lokacin da rida'a take tasiri kaga an yi taqidin shi biz zaman shi kuma ayyamin fi ayyamin ma'dudatin an yi taqidin shi ma fi zaman an gane ko kamar cikin kafara ta wato abdihar ya ce fata hayi raqabatin min qabli an yi tamassa kafin lokacin da ta shafi juna kaga an yi taqayyidi fa siyamu shahraini mutatabi'aini min qabli an yi tamassa tun dai kafin su shafi juna kaga taqayyidi na ina fata an fahimci ni kenan qayyada takfir bir raqaba bi qaidin wahidin ita raqaba sai ce min qabli an yatamassa wa qayyada siyamu bi qaidaini as-sifa wa zaman kaga nan mutatabi aini sifa ne min qabli an yatamassa zamani na kenan kaidi biyu abu na iya samun kaidi he da guda guda mun gane ko kamar yanzu da muka yi wannan bayani na al-as'ila sitta lizaka ai li taqyid al-mawdu'na da an samu man an yi taqyid al-shakhsiyya da an samu ma an yi taqyid al-sifat da an samu mata an yi taqyid al-zaman da an samu aina an yi taqyid al-makan da an samu kaifa an yi taqyid al-hay'a da an samu limadha an yi taqyid al-ta'lil eh Allahumma amin na hudu cikin al-muqayyidat an gane ko al-lafziyya al-makan wuri thumma afidu min haythu afada an-nasu kaga wanda ne daga arfa ake ifada fadhkuru Allah inda al-mash'ar al-harami kaga nan da ake zuwa ayi wannan ambato na Allah na musamman askinuhunna askinuhunna min haythu sakantum inda kun ka zamna kaga an yi taqayyidi ba duk inda kaga dama ba in ka saki mace kace ta koma cikin gwadala ko kijin ba haka aka nuhi ba cikin al-muqayyidat akwai al-gaya al-muqayyidatul lafziyya gaya da Hausa ana cewa ya kai gaya ya kai mutuka kenan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah a cikin bakara cikin kuma ayat anfal wa yakuna ad-dinu kulluhu lillahi kadiba cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo balagar tasa an ka kawo kulluhu saboda can cikin bakara farkon musulunci na anfal kuma karshe karshen wanda sun ka sabkana to dan kak ku ja da baya sai an ka ce wa kullu dinu kulluhu lillahi dan ku gane babu wani ihtimali bayan haka to nan gaya ta domin yakin a wani lokaci zai tsayawa ba hatta la takuna fitnatun kenan shirkun wa kuru washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad an yi taqayidin gaya an gane ko fa amsikuhunna fi buyuti hatta yatawaffahunna al-maut sai wannan lokaci ya kai wanda su matan kahin a shafe wannan hukunci ko a yi taƙayyidin sa to su alƙuyud malamai sun kace in an ka hankalta su suna kasuwa gida biyu alƙaidul muttasil da almunfasil shi ma muttasil na da munfasil kamar yadda akwai khas muttasil da munfasil an gane ko sun kace idan muka duba القيد المتصل وهو ما كان من المطلق من سياق في سياق واحد وذلك في جميع الأمثلة التي مرت دم سلند أنك باير نا القيد المتصل دومين cikin nassi guda ne suke القيد المنفصل وهو ما جاء اللفظ المطلق في سياق غير سياق مقيد kenan da mutlaq da muqayyad cikin kowane yana cikin wani siyaki to irin wannan za a bashi misallai an yakuna al mutlaqu wal muqayyadu ma'an fil kitabi su zama to cikin qur'ani suke kaga Allah ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum la way'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimuna kaga da ce al infaqu da yace anfiqu fi hadhihi al aya mutlaq ko ba karan bari eh mutlaq an ce dai ku ciyar amma akwai taqidat fi ayatin ukhra kashtirati adamir riya'i an ce ka ayi riya' وعدم الإيذاء كأتوتر وأن يكون من طيب الكسب الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى كاجد ذا أي شيء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كما كان بني to kuma wa za a ba kaga nan shi ma bai kawo shi ba yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil sannan kuma yaya za a yi kaifiyatul hai'a wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika qawama eh an gane ko to kaga dai yana buƙatar irin wannan kaga kaidin ya zo cikin waɗansu nasoshi ina fata an fahimce ni kamar yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kaga nan ya zo da shi aikin shi ya ɓaci amma الكفر الذي يحبط العمل وهو يجب الخسران في الآخرة هنا مطلق وجاء تقييده في آيات أخرى بالموت ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون منا قال يوكو يوا تو أن يكون المطلق في الكتاب والمقيد في السنة an gane ko tana yiwa mutlaka ya zamanto cikin alkur'ani ne muqayyad kin shi ya zamanto fi sunnah حرمت عليكم الميتة an haramta muku maitatu duk abin da yake ya mutu mushe wanda ake ci amma ake nushi sai an ka ce uhillat lana maitatani sai ce mi aljaradu was samak kaga sai an kai taqyidin shi da sunna wannan misali ne shi bai kawo shi ba amma can zuwa gaba zai kawo su fakara ta biyar halatul mutlaq wal muqayyad wanda ina ganin shine kamata in ya zama na ƙarshe suna da hali malamai da suke tattauna akan halatu na al-mutlaq wal muqayyad suna kawo galibi magana biyu wasu su kawo su hudu hali hudu wasu su kawo su hali biyar amma galibi sun fi raba su hudu suna ganin gudan cikin sauran zai shiga kowanne daga cikin su zamu yi bayanin shi a gurguje an yakhtalifa fil hukmi was sabab da al-mutlaq wal muqayyad su yi sabani cikin hukunci da kuma sababin hukunci an yattahida fihima su zamanto sun yi ittihadi sun haɗu cikin hukumci da sababi kenan an yattahida fil hukmi su haɗu cikin hukumci wa yakhtalifa fis sababi amma su yi sabani cikin sababi an yattahida fis sababi su yi tarayya a cikin sababi wa yakhtalifa fil hukmi to dukkan su kowane akwai akwai maganganu kan shi bari mu doke ko da misali ɗai ɗai ɗai misali ikhtilafuhuma fil hukmi was sababi in sun kai sabani a cikin hukumci da sababi wannan galibin malamai sun tafi cewa ba a ɗaukar su ma'ana ba a ɗaukar mutlaka akan muqayyad da Allah ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba kaga da barawo namiji da barawo da mace a yanke hannayen su faqata'ul yadi fil ayati fi hadhihi al aya ja'a mutlaqan ghayra mahdud al ghaya ba a hudi ina za a yanke ba amma sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi kaga wajen arwala sai an ka ce sai zuwa ga mirfaki to wasu malamai sun ce in za a yanke hannu a yanke har zuwa mi mirfaq an gane ko sun yi hamlul mutlaq ala al muqayyad to na akwai kuskure saboda sun yi sabani ikhtalafa fi sababi wa fil hukmi hukumcin wancan ghasul hukumcin wannan qata'u sababul qata'i as-sariqatu sababul ghasali al-wudu ikhtalafa nan ba a ɗauka su kuma sunna ta zo ta faɗi daga inda aka yankewa hannun dama daga ku'i kaga wannan kuma ga wani ƙari shi ma eh ko shi na ma a asali muna ganewa yawwa to irin wannan ikhtilafu ne fi sabab wal hukm kamar ayat da Allah ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin kaga shi ma yanke hannu an kace da kafa ba aure da ina za a yi ba kenan baka zakkuwa kai dauki ayar wallahi ka ka ka tsumuna ita nan ga awo na fata an fahimce yawwa wannan malamai sun kace to ba a doka shi alhalatu thaniya hali na biyu ittihaduhuma fil hukmi was sababi su yi tarayya a cikin hukunci da sababi to wannan galibin malamai sun tafi cewa ana abin ga tunda sababin guda ne kuma hukuncin guda ne Allah ya ce at-talaqu marratani saki biyu shudi biyu kaga ba yanzu in an ce abu shudi biyu bai yiwuwa a hada shi gaba daya shi yasa magana ta sakin mace da lafazi uku kace na sake ki saki uku ko he da uku an gane ko ko he da ɗaya ma malamai sun kace to babu shi dalili marra tare an kace an kace marra kuma bai yiwuwa a haɗi don inda haka nan sai kace subhanallahi mai atu marratin kai tasbihi ɗari sai ka tashi ka tashi ka an gane ko eh kace subhanallahi miliyon shikenan kai subhanallahi zu miliyon shi na yiwa malam abdullahi to akwai dai maganganu mazhaba za ka iske matsala ce da akwai mazhabobi a kanta akwai maganganu kamar mutum ne ya ce ya haramta mata tai shin kafara zai yi tun da haramtawa ba a bashi izini ya haramta ba ko kuwa ɗauke shi matsayin saki ɗaya saboda lafazin da ya amfani da shi niyyar shi kenan za ka iske akwai maganganu sun kai magana ashirin da ɗaya kadiba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd almuhimmu dai na ba da misali na ban ce dole sai ka ɗauki wani ra'ayi ba fa tau da Allah ce at-talaqu marratani saki kaga nan kawai ya kawo halaccin saki amma a wani lokaci za a yi shi lakin qayyada hadha mutlaq min haythu zaman ya ayyuha an-nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna ay inda iddatihinna وجاء تفسير العدة يجوز عند الطلاق حيث ابن عمر أنه طلق زوجته في حيض كاغا با حديث ابن عمر سننينا an gane ko cewa lokacin da ake sakin mace sai in ta yi tsarki sannan an yi saɓani murhu fal yuraji'aha ka ce ya dawo da ita shi in ya dawo da ita sakin bai yi ba in mutum sake mata ta cikin haila shin sakin bai yi ba tunda an ce mulhu faridu raji'uha ko ku a'a ya dawo da ita sakin ya wuce daga baya kuma a ci gaba akwai sabani na malamai da yawa daga cikin malamai suka ce mutum sake cikin cikin haila babu saki saboda man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun na faɗa mana fa ba don dole sai ka ɗauki ra'ayin ba ka san akwai wanda shi son da kake yi a ce ai ga inda ya karkata mu ba canza mu ba eh shi ji daɗi wai ya saba mawa ne Allah ya kyauta to hali na uku to kaga kenan tun da zancen saki ake yi zancen saki ake yi kenan ittahada sababu wal hukm hukuncin saki ne sababin kuma abin da ya kawo shi shine wato sakin mace an yi niyyar sakin ta to don haka wannan babu matsala sai ittihadu sabab wa ikhtilaful hukm sababi ya zamanto daya amma hukuncin sai ya bambanta kuma inda Allah ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa kaga zancen zihari ake yi kaga ittihada sabab duk abin da zai zo na kafara sababin shi mi zihari amma hukunci sai ya bambanta hukunci sai ni sai ya bambanta domin ya ce faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati sai ce mi fa it'amu 60 miskina shi ita'amu sittina miskinan min qabli an yatamassa ko ko kaka tunda shi ba kamai ba kaga ittahada sabab wa huwa adh-dhihar walakin huna ikhtalafa al-hukm domin ita'ami daban yantar da baiwa daban ko ba haka nan bane yawa sannan azumi daban to duk za a dauke su fa qayyada al-kaffara bil itqi kaga ita an ce bil itqi yace fa tahriru raqabatin yace min qabli an yatamassa shine kadin da an kai mata wasiyamu bi waqtin huwa qabla al masisi ko ba haka nan bane qabla al masisi kuma wa qayyadahu bi at tatabu' wa lam yuqayyid al kaffara bil it'am fa hamlu al fa hal yuhmalu al mutlaq al muqayyad kaga malamai nan sun kai sabani wasu sun kace yuhmalu al mutlaq al muqayyad wasu sun kace ba a dauka shi mun gane wannan sai kuma inda Allah ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum sai ce mi aw kiswatuhum shin ma shi wa aw kiswatuhum min awsati ma tut'imuna ahlikum ko ko kaka dama ittahada al-hukmu wa ikhtalafa as-sabab domin asalin abinda ya kawo shi shine mi rantsuwa ikhtalafa al-hukmu wa ittahada as-sabab sababin kafarar rantsuwa ne to amma hukuncin ciyarwa daban tufatarwa daban sai hali na hudu wanga malamai sun tafi cewa irin wannan shi ma ana ɗauka shi yana da ƙarfi ai ana hamlikin shi akan shi sai kuma ittihadul hukmi wa ikhtilafus sababi hukumci ya zamanto daya amma sababi ya bambanta misalin shi da Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina ko ba ka nan bane kaga nan an ce za a yantar da mu'mina kafara ce ta mi ta kashi akan kuskure amma ita ko kafara ta zihari sai ce mi fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa kaga nan bai ce fatahariru raqabatin mu'mina ba ina fata ana fahimta ta to kaga shi nan hukuncin ya zo daya yantarwa yantarwa amma sababin ya bambanta wancan asali kisa wancan asali kuma zihari sannan wa qala ta'ala fi kafaratil yamini ita ko kafarar rantsuwa sai ce au tahriru raqaba nan ma ya zo mutlaq kaga nan hukuncin ɗaya ne shine mi yantarwa amma sababin kuma nan rantsuwa na yanzu ya za a yi da wannan an gane ko wa ƙala ta'ala ƙala ta'ala to ke yanzu yanzu za a yi shi yasa nan ma waɗansu malamai suka ce mu'mina na akwai khilaf wanga mas'ala bata kai waɗancan biyu ƙarfi ba an gane ko ta farko ita dija malamai sun ci ba aiki da ta biyu da ta uku malamai sun rinjayar da ana aiki to wannan na uku shine akwai sabani jamhur sun tafi ma ana aiki da shi ina ganin hanafiya ne abu su aiki da wannan ba ana ganewa suke cewa to a nan ba za a yi aiki da shi ba suka ce za a yi aiki da shi sun ce saboda hukunci ya zo ɗai amma sababin ya saba jamhur sun ce ana aiki da shi shi yasa su hanafiya a wajensu a waɗanda an ka ce auta hariru ba wajen kafara ta rantsuwa da kafara ta zihari har wadda ba mumina ba ana yantarwa wajen jamhur kuma sai mumina me ya dalili sun ka ce ai ko kafiri an ka yantar da shi tana yiwa a samu wani amfani su a wajensu amma dai yantar da mumini dai ga kahiri ga mumini gara yantar da mumini jama'a eh ko da mun babu aula mun ka dauke shi kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce kuma cikin dukiyar marayi fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim a kafa shaidu kuma Allah ya ce wa ashidu idza tabaya'tum ku kafa shaida in kun kai abin nan in kuka yi ciniki duk dai ya kawo a kafa shaida mutlaqan na amma sai Allah ce wastashidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada idan kaga sai ce sai wanda an kai da shi fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin wa ashidu dawai adlin minkum akawo menene masu adalci وقال تعالى في الوصية في الوصية عند الموت في السفر يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم kaga masu adalci Allah ya ce to kaga sai a dauki cewa mai adalci ake so don shaida wanda ba adali ba kaga in dai ba lalura ba ai kamar ba aina ba eh yi maka wanka ko ba haka nan bane ana karewa sai shi koma cikin bola shi kunci aikin banza yi maka wanka in ji ba haushi to to sannan kuma duk da yake malamai sun yi sabani wajen ikhtilaf alhamlul mutlaq wal muqayyad akan irin wannan hali malam yace sun yi ittifaqi ala ishtirat al alada fi jami'il shuhud fi al qadaya dukkan qadaya dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to kaga gonan fasiqun ba za a karbe shi ba mafhumuhu kenan an gane ko in ba fasiki na ba ana karba sannan kuma an hankalta mu cewa ita shaida ana yin ta ne hifzul huquqi a kiyaye haƙi wa ma la yatimmu wa hadha la yatimmu illa idza kana shahidu aminan wala amanata illa inda man la dina lahu wala khuluq kaga wanda yake nuna cewa dai a takaice an rinjayar da cewa za a yi aiki da al mutlaq wal muqayyad a cikin wannan hali eh kafin mu karkare tun da mas'alar mu ta kai lokacin mu ya kai karshe sannan kuma mu kare bayani kan tafsirul qur'ani bil qur'ani ba tunda mun samu fakara uku sauran fakara uku insha Allah ta'ala abinda zamu karkare da shi shine cewa shi al-mutlaq wal muqayyad wani lokaci tatajazabuhu tarafani wanda suka ce wani wasu malamai sun ce yuqayyadu idza qayyada bi qaydaini amma yuqayyadu bi qaydaini ba shi ba a ce tatajazabuhu tarafani yatajazabuhu qaydani sawm misali da Allah ya ce azumi ana ramukon shi fa iddatun min ayyamin ukhra kaga bai ce ayyamin mutatabi'a ba ja'a mutlaqan sawm na zihari qayyadahu yace fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sawm na kaffara yace fa siyamu thalathati ayyam mutlaqun ne min haythu at-tatabu' walakin muqayyad min haythu al-adad muna ganewa shi ko sawm at-tamattu' muqayyadun bit-tafriq dan yace فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم to shi saumu na ramadana da ya zo mutlak da saumu na kafaratul yamin da ya zo mutlak to yanzu akwai wanda an ka ce sai an yi tatabo na kafara akwai wanda an ka ce sai an rarraba na tamattu'i to cikin su wanne ne zamu kawo zuwa gare shi tatajazabuhu tarafani kenan ya tajazabuhu qaidani wasu malamai sun ka ce da ramadana da wancan na rantsuwa a yi taƙayidin shi bitta tabu'i na zihari don ya fi kusa da su akan wajibci wasu ka ce a ɗauke shi bitta firiki da na tamattu'i don shi ma wani haƙƙi na wanda ya lazimta a kanka ka zo da su malamai sun kaci ba ni na nace ba ka zaɓi kuma wanda ta yi maka duka ciki eh to ne kamata mu dakanta hay Allahumma amin abinda muka faɗa da mun todi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh